الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin karatun risala muna babi mai bayani game da hukunce-hukuncin jina ne da kuma haddodi shekaran jiya kun ji ya faɗi irin abin da ake biyan diyar mutum da shi ga masu raƙumma sai a ba da raƙumi ɗari masu zinariya kuma dinari dubu na ɗan za su biya da azurfa kuma dubu goma ko dirhami dubu goma shine diyar mutum sannan ya haɗe abubuwan da 'yan an kawa mutum su ko da bai mutu ba za a biya shi diyar diya cikakka ta mutum in an ka ɗebe mai idanu ko kuma an ka sabubbantar da yabbar gani ko da idanun suna nan za a biya shi diyan mutum in an ka ɗebe mai ijiya guda sai a biya shi rabin diya in da ma ijiya guda gare sai ka zo ka yi da dage ta za ka biya shi diya cikakka wanda an ka ɗebe ma hannuwa biyu diya yan hannu guda ne rabin diya haka ƙafafu haka al'aura haka lunsayeni waɗannan duka diya za a biya wanda ya sababin mutum ya gani ko ya bajji duk da za a biya diya wanda ya karya ma wani kunkuru ya kashe shi za a biya diya da masu kama da su ko to yace wafilin mudaha hamsin min al-ibli ga rauni wanda ake kira mudaha sun kasa rauni kashi hudu raunin jiki duk inda ji an ce a biya diya to ‘yan an kai akan kuskure amma inda gangan ne in kisan kai ne in rauni ne to ramuwa akai kisasi ake yi amma an ka ce a biya diya to in ya zan da kuskure an ka yi ko kuma da gangan an ka yi amma shi wanda an kawa ya ce ya yafe a biya shi diya don ya halatta ka yafe gaba ɗaya haddiya ya halatta ka yafe amma a biya ka diya To, yace rauni ya kasu kashi hudu, akwai mudaha, akwai munakila, akwai mamuma, sannan akwai madunal mudaha. Za mu ji bayanansu duka insha Allah. Yace wafil mudaha ga rauni wanda ake kira mudaha, asalin kalmar mudaha daga wadaha, wadaha, ma'ana zahara ya bayyana. ga raunin da ake kira mudaha zai kawo bayanin mudaha ya ce wal mudaha ma audahal azma rauni wanda ya bayyanar da ƙashi yanzu ba ga kai ba in an kai ma roce fata ɗaya ta tashi amma bai kai ga ƙashi ba shi ne ma dunal mudaha abinda bai kai ga mudaha ba amma in raunin ya kware fata har ga ƙashi nan ga hili ana gani to shi ne mudaha rauni wanda ya kware fata ya kai ga kashi amma bai taba kashi ba shine mudaha sannan in ya wuce ya taba kashin ya taba kashin amma bai kai ga kwanya ba ya taba kashin ya kware fata ya taba kashi ya karya kashi amma bai kai ga kwanya ba shine munaqila to rauni wanda ya kware fata ya karya kashi har ya kai ga kwanya shine mamuma mamuma mugun rauni da yawa in an kawa mutum mamuma ko dai ya mutu ko ya haukace inga kai ne don ya taba kwanya to to wanda bai kai ga mudaha ba mudaha shine ma'audaha al'azma wanda ya kware kashi ga kashi na ana gani ga hili shine to raunin bai kai ga kashi ba ma'ana ya kan yi ma rauni ya fasa amma dai bai kai ga kashi ba to shine ma dunal mudaha wanda bai kai ga mudaha sai ce wa filin mudaha ga raunin da ake kira mudaha hamsin min al'ibil za a biya mutum raƙumi biyar wanda ya fashe ma mutum kai ko ya yi mai rauni ga jiki wanda ya fasa fata amma bai kai ga ƙashi ba to raƙumi biyar za a biya ne wafi sinni ga hauru kuma hamsin kowane ya haure haure nawa ga ɗan adam talatin da nawa da biyu to ko dai nawa ne sai ku kidan ya kowa kidan ya nashi na gani kowane haure da wanga na gaba da waɗanga zagaigai da waɗanga da matawana gumagumai duk kuɗinsu guda wanda dukkan haurin da dukkan kayar in na ƙuriya in na tsakiya in na gaba in na sama in na ƙasa duk kuɗinsu guda kowane haure na raƙumi biyan ne in ka buge mutum haure raƙumi biyar in ka buge haure biyu raƙumi goma uku raƙumi sha biyar shi ne ya ce wafis sun ga haure hamsin shi ma raƙumi biyar ne za ka biya kun ba sai ka cire hauren ba in ka buge shi ta yadda yana gyangyaɗi ƙwarai yanzu dai bai koma tsayi amma bai haɗe ba duk dai raƙumi biyar za ka biya wa fi kulle isba'in to in ya zan bai cire ba kun bai kai ga ka buge mai hauri yana jini yana gengedi amma ba kware ba yana iya koma wannan shi kuma alhukuma sai a kai ma alƙali shi zai kaddara abin da shari'a ba ta yanke ba sai zai kaddara abin da ya kamata a biya kamar raunin da bai kai mudaha ba shi ma nan hukuma kenan discretion ne na alƙali shi zai kaddara abin da za a biyan ka muna tare wa fi kulli isba'in cikin kowane ɗan yatsa na hannu da na ƙafa ɗan yatsa ashirin shi kurakumi goma kowane hannu ba yatsa biyar gare ba haka ƙafa ko waje yatsa biyar gare shi ko in ka cire ma mutum hannuwa biyu mi za ka biya raƙumi guda cikakke ko madalla to hakan ga in ka ɗebe yatsa kowane yatsa da ƙarami da mai bi mai da na tsakiya da wanga da wanga kowane matsayin matsayin raƙumi biyan nan raƙumi goma ne don haka in ka cire in ka cire yatsa duka ba sai ka cire hannun ka cire mai yatsa kaga raƙumi hamsin in ka cire waɗannan kaga raƙumi ɗari kenan hakan ga na ƙafafu su ma yatsan ƙafafu wafil ammula to ga gabar yatsa kowane yatsa yana da ammula guda uku in bancin babban yatsa gaba ku diba kowane ga gaba guda ga guda ga guda kowane yatsa gaba uku gare illa wanga babba shi gaba biyu gare shi babban yatsa gaba biyu gare amma kowane gaba uku gare shi to wagga gaba ita a ammula to in ka yanke ma mutum ita ita ko raƙumi nawa zaka biya ya ce salasun wa sulusun raƙumi uku da ɗaya bisa uku na raƙumi za ka biya in ka yanke kowace ammula raƙumi uku da ɗaya bisa uku na raƙumi wafi kulli ammulatin min al-ibhamaini cikin kowace gaba yatsa na manyan yatsu biyu don su manyan yatsu kaga gaba uku gare su gaba biyu gare su ko madalla to kowace gaba ta babban yatsa khamsun min al-ibl raƙumi biyat kaga gaba biyu raƙumi goma kenan don haka yatsa dai da na hannu da na ƙafa kowane yatsa na matsayin raƙumi goma yake in ka cire mutum yatsa raƙumi goma za ka bashi wa filmu na ƙila to cikin rauni wanda ake kira mu na ƙila daga mudaha sai mu na ƙila shi kuma ushurun ɗaya bisa goma na diya ushirin diya wa nisfu ushirin da rabin ushiri nawa addiya raƙumi ɗari to nawa a ushirin ɗari raƙumi goma ma dalla to nawa an rabin ushiri biyat kaga ushiri da rabin ushiri kenan raƙumi goma sha biyar za a ba su amma mu daha ya ce nawa raƙumi biyat raƙumi biyat mu daha ma a da hal'azma mu na ƙila kuma wanda ya wuce fata ya kai ga ƙashi amma bai karya ƙashin ba ya kai ga kashi shi an munakila to ushiri da rabin ushiri na diya za a biya ga munakila raƙumi goma sha biyar kenan to yanzu ya dagwai da baya ba ya yi maganar mudaha ba ya ce wa fil mudaha hamsin min al-ibili to me mudaha tun can ya kamata a ce ya fassara sai yammance to ga fassarar muda wal mudaha abinda an raunin da ake kira mudaha ma audaha al-azma shine abinda ya bayyanar da kashi an kware fata har ga kashi nan ga hili amma dai raunin bai taba kashi ba shine mudaha daga wadaha ne mai ma'ana ya bayyana wal munaqila to munaqilan da yace ma ushirin wa nisfu ushirin shi ko me munaqila ma dara farashiha abinda ya tayar da fata fata min al azmi daga kashi ya tayar da fata har ya sadu da kashi shine munaqila walam tasil il dimagi amma kuma bai sadu zuwa ga kwanya ba ya taba kashi sosai amma bai kai ga kwanya ba wa ma wasalla ilaihi abinda raunin da ya sadu zuwa ga kwanya fahiyal mamuma shi ake kira mamuma yanzu kun ji bayaninsa ko mudaha munakila mamuma kaga uku kenan to mudaha shine raunin da ya kware fata ya bayyanar da kashi amma bai taba kashi ba munakila shine wanda ya taba kashin amma bai kai ga kwanya ba ya karya kashi amma bai kai ga kwanya ba mamuma shine wanda ya kai har ga kwanya shi kan ya karanta a yi shi a ƙetare ko dai a mutu ko a haukace in ga kai ne kun ji bayanin raunin nuka ko kuma kun ji diyarsu mu dai haraƙumi biyar mu na ƙila raƙumi goma sha biyar mamuma fa fafiha sulusin diya wanda duk an kawa mamuma to sulusin diya ya tabbata gare shi nawa asul diya raƙumi ɗari nawa asulusin ta talatin da uku da ɗaya bisa uku na raƙumi shi za a ba wanda an kawa mamuwa in bai mutu ba in ya mutu kuma kaga diya za a biya sadda duk kawa mutum rauni ko da bai mutu yau ko gobe ko bayan shekara nawa in dai raunin ne ya kashe shi to sai ka biya diya kai ka kashe shi muna tare to waka shi yasa ai za mu ji in an kawa mutum rauni ba a biya sai ya warke don yana yi wakilin raunin nan zai zama sau biyan mutu to yanzu an ɗauke shi matsayin mu na kila ko ma mu ma an biya sai bayan 'yan kwanaki yan mutu kaga cinikin ya walwale don haka shi yasa yace ba a biyan rauni ba a biyan diyar rauni sai an warke yana yiwa an warke amma taɓin hankali ya shiga sababiyar raunin taɓin hankali ya shiga yanzu mi za a yi diya za a biya tunda hankali shi ma duk wanda ya gusar da hankalin wani zai biya diya ko kuma gurmunta ta shiga ga kafa kai ya mai rauni gurmunta ta shiga ya ga kaga sai an biya diyar gurmuntan nan a biya diyar raunin sannan a biya diyar gurmuntan da kasashi ko ko gabar ta ba aiki ya warke amma yanzu gabar shi kenan ba ta aiki zaka biya shi in hannu ne gaba ɗaya zaka biya rabin diya in kafa ce zaka biya in yatsa ne zaka biya ko mina na shi yasa ba a biyan diyar iyaka a zo kotu a gani a rubuta sai ya warke sannan a dawo sai a ce ga abin da zai biya muna tare wa kadhalikal ja'ifa hakan ga raunin ciki daga jauf ciki an ka samu ja'ifa waɗancan mudaha da munakila da mamuma raunin nukan kai ga kai ko ga goshi ake yansu ja'ifa kuma ga ciki ko ga sauran jiki to su ma irin waɗancan ne raunin nukan ciki irin na kai ne kenan sun kasu kashi uku akwai wanda sama-sama ɗayattar da fata akwai wanda ya wuce nan akwai wanda ya kai cikin ciki to wanda ya kai cikin ciki shi ake kira mamuma wanda bai kai cikin ciki ba amma ya wuce fata shi a mai suna ne munaƙila na ciki wanda sama-sama ɗaya kware fata kaga sai a ɗauke shi matsayin muda walaysa fi ma dunal mudaha to babu komi ga raunin da bai kai mudaha ba illal ijtihad sai kokarin alƙali nan shari'a bata yanke ba shi alƙali zai ijtihad ya ce ga ko nawa za a biyan ka yan an goge ka kaga gogewa kenan ko waka zalika hakan ga fi jirahil jasad ga sauran raununnuka na jiki shi ma waɗanda ba su kai matsayin mudaha ko munakila ko mamu shi ma ishtihadi ne na alƙali wala yuqal jurhum ba a biyan rauni illa ba adal bur'i sai bayan an warke don yana yiwa wani abu ya biyo bayan raunin kaga yanzu ba maganar raunin ɗaya aka yi ba za a yi magana har abin da ya biyo baya ko lalacewar gaba ko ko wani aibi da ya shigo to ka gani sai an warke wa ma bari'a duk abin da mutum ya warke a lagayar shainin ba tare da wani aibi ba an yi ma ya yi ma rauni ga kafa Allah ya kaddara ka warke ba wani aibi ma'ana ba gurmunta ba wani aibi illa shi raunin mimma dunal mudaha daga abin da bai kai mudaha ba fala a fi babu komi ciki ne ba ana nihin babu ku babu komi na diya ba ana nihin babu komi ba a biyan ka komi ba a'a yanzu ba wani abu dai da za a cewa saɓanin da wani aibi ya shigo to za a biya diyar raunin da diyar aibin da ya shigo muna tare to wafil jirahil ƙisasu to waɗancan duk da mudaha da mamuma da munakila da an ka ce a biya diya da abin da bai kai su ba duka 'yan an yi su akan kuskure ake nufi wa fil jirahil qisasu qisasi ya tabbata ga raunin nukka fil amdi ga ganganci amma inda gangan yayi to wannan shi qisasi za a yi ramuwa za a yi sai a ga abin da ke iya daukar ramuwa yanzu wanda an kawa mamuma ya bugan mai kai har abin ya taba kwanya Allah ya kaddare bai mutu mafi yawa mutuwa ake yi in ma ba a mutu ba a haukace to sai Allah ya kaddare ka ketare ka yi jinya ka warke babu haukacewa babu mutuwa to yana yiwa a yi kisasi garai bai yiwa a yi kisasi don me don yanzu babu tabbacin shi in an kai mai wanda yayi ma zai rayu tunda kai baka mutu ba to in an kai mai yan mutuwa za a biya diya don shi bai kashe ba muna tare to irin waɗannan raununnuka su ake kira matalif waɗanda ke talafarwa yanzu misali ko kuwa hukai kakka sai kunkuru na ya kare Allah ya kaddare yayi jinya ya warke ana cewa kai ma a kashe ka a karya ma kunkuru don mafi yawa in kunkuru ya samu matsalar da kyan mutum ya koma tashi tsaye to kai an samu ka tashi babu tabbacin shi in an karya mai kunkuru ya tashi kaga in aka karya mai nashi bai tashi ba ya biyo sai an biya shi diya to shi yasa to irin waɗannan matalif ba a ba a koda da ganga an kai su ba a ramuwa ba a yin kisasi sai dai a biya diya ina fatar kun fahimta to to ina yake yace wa fil jirahil qisas qisasi ya tabbata ga miyaku jam'in miki ga raunin nukka fil amdi ga ganganci wanda yawa wani rauni da gangan haka za a yi mai illa fil matalif sai dai ga raununnukan da ke talafarwa waɗanda an kai dikilarin matalif su ya karanta awa mutum su bai mutu ko ya haukace ko gabatan lalace ba to in irin su ne to su ba in kisasi ko da da gangan ne sai dai sai dai abiyadiya mithlul mamuma kwatancin mamuma wal ja'ifa da ja'ifa wal munaqila da munaqila waɗannan duka suna cikin matalif ya karanta awa mutum su a kwashe lafiya to in hau wani yawa wani su Allah ya kaddare ya ƙetare to ba a ciwon nan ba a kisasi ko da ganga sai dai ya biya diya wal fakhidh da cinya wanda ya karya ma wani cinya Allah ya kaddare yayi jinya ya warke kuma ba wani aibi da ya shiga ya karanta a karya ma mutun cinya ya ya miƙe sai yayi gurmunta don haka in ka karya ma wani cinya to cinya tana cikin matalib ba a karya taka sai dai ka biya diya muna tare wal unsaye ne haka lunsaye ne ya kwashe mai lunsaye ne ya yanki to mafi yawan mutuwa ake yi to in an samu wanga bai mutu ba to ba a yanke sasi sai dai a biya diya mi addiyar lunsaye ne lidiya cikakka hmm? wasulbi da kunkuru kakkasai da gangan kunkuru ne ya kare to shi ma yana cikin matalib ba a cewa kai ma a kashe ka a karya ma kunkuru a sai dai ka biya diya me diya kunkuru diya cikakka wa nahwihi da abin da ya kama da shi waɗannan su ne matalib da masu kama da su fa fi kulli zalika diyatu diya cikakka ta tabbata ga duk waɗannan in an kawa mutun su to tunda ba a ramuwa to sai a biya diya cikakka wala tahmilul aqilatu al aqila dangi sune aqila dangi wala ta hamilu ba ta ɗaukar katila amdin biyan diya kisan da mutum ya yi da gangan wala a tirafan biyu ko ko kisan da shi ya yi itirafi ya yi furuci da shi ya yi confession dangi in mutum ya yi kisan kai na kuskure to dangi za su tara dangin uwa da dangin uba kowa a azamai abin da zai kawo gwargwadon hali nai a biya diyat sai an ka ce to wannan kisan kuskure amma kisan ganganci to mutum shi zai biyan diya da kai ne to ya zama maciyaci ne baya dafa to wannan dole kaga a bidu dangi ne su biya amma in yana da to cikin kuɗi ne zai biya muna tare hakan ga kisan da ba a san shi yayi ba shi ya zo yayi furuci da baki ne ni na kashewa ne yayi confessional statement shi ma dangi babu ruwan su ya biya to ya biya cikin kuɗi ne wala tahmilu min jirahil khata'i hakan ga dangi ba su ɗaukan nauyin biya min jirahil khata'i daga daga raununnuka waɗanda an kai na kuskure ma kana duk abin da ya kasance ƙadarar sulusu gwargwadon sulusun diya fa aka tsara ko abin da ya yi sulusi ni cewa la tahmilu wa tahmilu ne kun ba ku gyara ba wa tahmilu dangi suna ɗaukar nauyin biyan diya min jirahil khata'i daga raununnuka waɗanda an kai da kuskure raunin da mutum ya yi bisa ga kuskure ma kana raunin da ya kasance kadar sulusi gwargwadon ɗaya bisa uku na diya in dai diya ce ta kai sulusin diya to dangi su za su ɗauka fa aksar ko abin da ya haka nan to dangi su za su taruwa su biya ma wa ma kana duna thuluth amma duk raunin da diya ta bata kai sulusin diya ba fa fi malil jani to za a biya ni cikin dukiyar mai laifin aljani mai laifi shi wanda ya laifin kenan shi zai biya muna tare wa ammal mamuma amma mamuma mugun rauni raunin da ya kai ga kwanya wal ja'ifa da ja'ifa shi ko raunin ciki wanda ya kai cikin ciki am da na ganganci eh? na ganganci wanda mutum yawa wani da gangan faƙala malikun imamu malik ya ce fi zalika game da wannan allal aƙila biyan diya yana akan dangi dangi su taru su biya ma diya wa ƙala aidan ya sake magana biyu dama magana biyu ita addattijo ya ce inna zalika biyan wannan fi mali a cikin dukiya ta dai shi mai laifin cikin dukiya ta za a biya illa an ya kuna adiman sai dai in ya zamo maciyaci ne baya da fata hamilu al'aƙilatu wannan sai dangi su ɗauki nauyin biya mai muna tare la'annahuma domin su waɗancan raunin nukka guda biyu mamuma da ja'ifa mamuma raunin kai ko goshi ja'ifa kuma raunin ciki wanda ya kai haccan cikin ciki shi ko raunin kai wanda ya kai ga kwanya domin su waɗancan raunin nukka guda biyu da mamuma da ja'ifa la yuqadu ba a yin ramuwa min amdihima daga koda da gangan an kai su ba a ramuwa don gudun yan an karama me zai biyo ba suna cikin matalif muna tare wa kadhalika hakan ga ma balaga thuluthad diya duk abin da ya kai ga sulusin diya mimma la yuqadu minhu daga abin da ba a yin ramuwa daga gare shi raununukan da ba a ramuwa to duk wanda kima ta kai sulusin diya la'annahu mutlifun domin yana yana halaka yana talafarwa kun fahimta to shi ma dai nan dangi za su dauka su biya ma wala ta'qilu aqila aqila dangi wala ta'qilu ba ta biyan man qatala nafsahu wanda ya kashe kai ne amdan da gangan au an ko bisa ga kuskure wanda ya kashe kai ne shikenan ta ce iskan ma abin da zai iskan ma ba a ca dangi su biya diya wato aƙilul mar'atu ko wato aƙalul mar'atu ana biyan diyan mace ar-rajula irin yadda ake biyan diyan namiji mun yi baya diyan namiji raƙumi ɗari diyan mace fa raƙumi hamsin kaga rabin diya ko to wannan ga diya kenan to amma ga miyaku jam'in miki kun san miyaku ko jam'in miki to in miki fa to in an kawa mace miki ba a cewa rabin abin da aka ba namiji aka ba ta. Illa, wato aƙalul mar'atu ana biyan mace a rajul irin yadda ake biyan namiji ila thuluthi diyatin rajul har zuwa ga ɗaya bisa uku na diyan namiji. Kenan in an kai mata rauni mai sauƙi wanda kima ta bai kai sulusi ko bai wuce sulusi ba. To wannan yadda ake biyan namiji ga irin wannan rauni haka ake biyan mace ga irin wannan rauni. Amma in an kawa mace rauni wanda diyar raunin nan ya kai sulusin diya ya kai sulusi to wannan ta dawo ma asali don yadda aka biyan namiji to rabi ne za a bata in ya wuce sulusi kun fahimci maganar kun fahimta yan kaɗan na ce awo saura ba su fahimta ba kenan mace namiji an kace diya ta in kan kashe shi raƙumi ɗari ba haka yake ba mace ita ko raƙumi hamsin kaga ashe kenan diyan mace musulma rabin diyan namiji musulmi haka yake to ka kamata ya a ce miyakunsu su ma haka nan duk mikin da an kawa mace za irin wanda aka biyan namiji to sai a bata rabi ne sai ce a'a duk mikin da an kawa mace wanda bai kai sulusin diya ba bai kai sulusi ba raƙumi ɗaya raƙumi biyu bai dai kai sulus diya raunin bai kai sulusi ba to za a biya ta irin wanda aka biyan namiji amma in ya kai sulusi fa aksar ko abin da ya wuce sulusi to za a biya ta rabin abin da aka biyan namiji to to na yake to fa idza balagat ha in raunin na mace ya kai sulusin diya eh ya kai sulusin diya raja'at to ta dawo ila akali har zuwa ga diyarta me ma'ana ta dawo ga in yan raunin ya kai sulusin diya to wannan za a ba ta rabin abinda in namiji an kawo wannan rauni za a ba shi wannafaru jama'a masu yawa ya qataluna rajulan da sun haka kashe mutum guda fa innahum yuqtaluna bi duk za a kashe su saboda shi san'a a wasu mutane sun ka wasu mutane uku sun ka haɗu sun haka shi yaro sai gwamna sai zamanin umar gwamna sai ya rubuto don shi dai ya san hukunci in wanda ya kashe wani a kashe shi to in jama'a zai sun haka shi mutum guda bai san hukunci ba sai ya rubuto ma umar umar ya ce lawish taraka ahlu sana'a ala qatlihi qatal qataltuhum bihi da duk mutanen sana'a gaba ɗaya sun ka haɗu akan kashe ya duk zan kashe su to don haka duk a kashe su wani ne ya aure mace da ɗa agola to bai son agolan sai ya shirya da wasu mutane biyu abokai ne sai sun haka shi yaron su uku to shi ne sai an haka ya ƙara to shi gwamnan bai san wanda zai yi sai rubuto ma wani shi duk aka shi duk ba ya su uku ba ko duk mutane sana'a sun haka shi duk aka shi za a kashe su to ka ga hukunci nan cikin risala ko to shi na mai lahalari ya walwali da lahalari mai a hukuncin mutane sun ka taru sun haka shi mutum guda ita duk aka kashe su to yana an ka rubuta kan cikin lahalari ce gashi nan yace idza ta'ayyanat an-najasatu muslim mahalluha in najasa ta ayyana ga tuwahi ga ta nan sai a wanke nan ɗaya da tattaba kaga ɗan an san wanda ya kashe shi za a kashe fa in tabasat amma in ta watsu muslim thawb kulluhu to haka ilimi yake inda baka abinda baka tsammana a ciranto ga nasi ai istinbadi ne ga nasi shi wanda ka eh Allah ka ba wani iko kamar imamu shafi'i ne kowa ne imamu shafi'i ya ɗauki hadisin nan ya ya ya ya ya abu tufail ma fa'alan nugair abu tufail abu tufail yake ya abu tufail eh kana anas dan malik wanda uwa ta haifa tare da abu dalha al-ansari ana ya mai lakabi da abu tufail yaro ne karami to sai ya samu ya tsuntsuwa yana wasa da ita annabi na zuwa gidansu lokaci-lokaci yaro ne mai fara'a ran nan sai tsuntsuwar ta mutu gobe sai manzon Allah ya zo gidan sai ya ga yaron bai da fara'a wanda ya saba sai ya tambaya me ya same shi an kace tsuntsuwa ta ta mutu to tsuntsuwar ita ake kira nugayr shine sai manzon Allah ya ce mai ya abat tufail ma fa'alan nugayr eh ab abul numair numair ko ya ya aban numair ma fa'alan nugair to imamu shafi'i ya tahi cikin dare wata rana sai da ya yi istinbadin hukunci wajen ɗari da wani abu dangane da wanga hadisi ɗari da wani abu yana nan cikin fatahul bari sai da ya yi istinbadin hukunci hukuncin fiqhu da ake iya fitarwa daga wanga magana ya abat tafal ma fa'alan nugair ɗari da wani abu ko ɗari da ishirin ko ɗari da wani abu to haka haka malamai suke waɗanda Allah ya ba ilimi abinda baka zato aka hissuwa cikin nassi baka taba tunanin nassin nan yana abin gaba kagin tunda kaga baka tunanin a samu a hakamud da ma'i cikin risala in cikin lahalari kuma gashi shi ya hissuwa kuma duk mallamin da duniya ga bai cewa ba haka abin yake ba to shine yace wa nafaru jama'a ya katuluna rajulan da sun ka kashe mutum guda fa innahum lalle su yi kutaluna bi za a kashe su saboda shi in sun kai sunawa in ya zan kowa ya yi tarayya to amma in ya zan taimaka ma juna sun kai wanda ya kashe daban kamar wanda ya kamo daban wanda ya rike daban wani ya hille mai kai to yanzu mi a hukunci ba kashe su za a yi ba wanda ya kamo hukunci ne daban wanda ya rike hukunci ne daban wancan da ya kashe za a kashewa ina fatar kun fahimta amma zuwa sun kai da ita ce kowa ya buga har ya mutu wannan duk a kashe su shi a sun kashe shi amma wanga riƙewa yayi wanga ya kashe to wanga da ya kashe shi za a kashe shi wanga hukuncin riko ɗaya za a yi mai muna tare to eh haka wanda ya bada umarni shi ma shi ma ba kashe shi za a yi ba dan baka umarni kai mahaukaci hake da umarni ne da hannun da Allah ya na kashe wani rigaya wato da an baka umarni ai ka dibi abin da ka yiwa da wanda bai yiwa don haka wanda ya bada umarni ba ba a kashe shi da hukunci za a yi musu to ina yake amma in kowannen su yayi tarayya ga bugawa kowa ya buga to ba a tsaya la'akari bugun wa ya kashe shi suna kashe shi don haka duk za a kashe su to yana yake wasakaranu mai maye wanda ya sha ya bugu in katala in yayi kisa cikin mayen nan kutula a kashe shi don kaya ne ganganci ne tun daga ba wani ya sashi maye ba wa in katala majanuna amma in mai hauka Allah majanuni shi ba wani abu ya sha ba dama jinnuna a tare da shi shi ne wani malami ya ce mai babu hauka Allah duk inda ka ga hauka jinnuna nace dan me yace me sunan mahaukaci da larabci nace majnun nace sahibul jinn shine majnun wanda adda jinnu shi duk inda kan ga hauka jinnuna da zara an ka raba shi da aljanna zai koma normal kun fahimta to kaga ba musanda sai a ce hauka Allah hauka hauka Allah hauka jinnuta mm shi yasa aka ce mai majnun ai sahibul jinn wanda adda jinnu to wa in qatala majnun in mahaukaci ya kashe mutun wa in qatala majnunun rajulan in mahaukaci ya kashe wani mutum faddiyatu za a biya diya tunda mahaukaci bai da hukunci ba a cewa a yi kisasi a kashe shi faddiyatu diya ala aqilati tana akan dangi dangi za su taru a biya diya amma ga shari'ar nasara kashe shi za a yi kashe shi aka ga shari'ar nasara to ba ga duk suna mahaukata tunda su ma sai da sun ka shagiya sun ka rubuta ta to ga shari'ar Allah babu rufe alƙalamu an talafatin an sabiya hatta ya hatalima wa anin na'imi hatta ya staiƙira wa anil majannuni hatta ya stafiƙa babu alƙalami na rubuta laifi ga mahaukaci haka yaro haka mai bacci wani ya kawo kwai cikin jikka kwai ɗanye kwan kaza ɗanye kana kwana ya aje kusa gare ka birgimar da haka sai ka bubbuge shi in ka falka za a ce ka biya ba a biya ba a biya mai kwana bai bai sa abin da ya kai ba kaga ba a biya sabani inda gangan ka buge shi kai na na bahillaci to bahillaci ya shigo mota tare da wani ya dauko kwai yana kafa kafa da shi sai ya takace duk ya bubbuge yace ni a gwada mu hasara inda na sai da shanu ne taimaka a gwada mu hasara shi a gwada mu hasara ya gani ke da shi hasara ta yi ko da ya zai ya ta bai samu ko ɗari ba to wa in qatala majnunun rajula in mahaukaci ya kashe wani mutum faddiyatu diya ala aqil za a dauke shi matsayin kashin kuskure kaga mahaukaci bai da hukunci dangi ne suka taruwa su biya wa amdu sabi gangancin yaro yaro wanda bai balaga ba duk abin da ya da gangan kalhat ai kamar kuskure ne shi ma ba a kisasi don bai mallaki hankalinsa ba amma tun da an ka ce kalhat kaga za a biya diya don haka yaro in ya kashe mutum to ba kashe shi za a yi ba diya za a biya amma ga shari'ar nasara za a kai shirman da hom a aje har ya girma in ya balaga sannan sai a yi mai hukunci haka hauka ce za ku bi rumman da ku iskan mai ya raga su can da yawa ya ga babu hankali to yana wa amdu sabi gangancin yaro kalhata ya kamar kuskure ne wa zalika wannan ala aqilati yana akan dangi nai dangi za su taruwa su biya in kana thuluthad diya in abi in laifin ya kasance ya kai sulusin diya fa akthar ko abin da yafi haka nan wa illa amma in laifin da yaro yayi bai kai sulusin diya fa fi malihi to sai a biya cikin dukiya ta in yana da ita to in bai da ita fa duk da abin ya dawo ga dangi ne dai wata kutalul mar'atu ana kashe mace bin rajul saboda ta kashe namiji ba a ce ya in mace ta kashe namiji a ce a kamo ta da ita da ƴan uwarta hukuncin da muka yi da muna yara namiji matsayin mace biyu yake don haka in ka kashe mace sai dai a kama ƴan uwarta ha koma kashewa biyu kenan sannan a kashe ka wannan hukuncin yaran ba haka aka cewa ba kamar in ka yi zina da matar wani sai a ce abin da a hukunci sai ka tai cikin daji abin ka tai da yuka ka jamijin macin nan ku tai cikin daji inda babu kowa sai ka ce ya ɗaure ka in ya ɗaure ka ka ce mai yuka da na wuri ka za ya ɗauko sai ka ce mai to ya yi zina da matarka in ya ga dama ya kashe ka in ya ga dama ya ce ya yafe ma kaga wanga hukuncin yara na ba inda an ka rubuta haka nan wa tuqtalul mar'atu ana kashe mace bi rajul in ta kashe namiji wa rajul shi ma namiji ana kashe shi biha saboda ya kashe ta ba a ce a kawo wata ya koma kashewa biyu kenan sannan a kashe shi a'a ana kashewa wayu qutassu ana yin qisasi li ba'dihim ga sashen su min ba'din daga sashe fil jirahi ga miyaku ga miki in namiji yawa mace rauni zai biya za a yi qisasi in mace tawa namiji za a yi qisasi ba a cewa tunda namiji daidai yake da mace biyu in yayi mata rauni rabi za a biya a wanda yayi mata haka nan za a yi mai haka ita ma wadda ta yi mai haka nan ana kisasi to ina yake wala yuqtalu hurrun ba a kashe ɗa bi abdin don ya kashe bawa tunda kima su ba ɗaya ba babu kafa'a ta gefen daraja wa tuqtalu bihil abdu amma ana kashe bawa bihi in ya kashe ɗa wala yuqtalu muslimun ba a kashe musulmi bi kafirin don ya kashe kahiri wa yuqtalu bihil kafiru amma ana kashe kafiri saboda shi in ya kashe musulmi wala kisasa ba a yin kisasi bayan horin tsakanin dawa abdin da bawa fi jirhin ga rauni in da yawa bawa rauni ba a cewa yi kisasi sai dai a biya diya don me don darajar su ba ɗaya ba wala bayan musulmin wa kafira hakan ga babu kisasi tsakanin musulmi da kafiri babu kisasi mutahi mu bari haka nan ko madalla wasa'iqu wanda ya koro walƙa'idu da wanda ya jawo, warrakibu da wanda ya hawo, da nuna waɗanga duk masu rankawa ne lima waɗa atil dabba ga abin da dabba tattaka, wani ya yi bulo sabo sai ka kori shanu, mallaki ya kori shanu ne sun kabi cikin bulon nan, to mallaki zai biya tun da ba a cewa dabba, tun dabba ba ta da hankali. Hakan ga in kai ka jawo ta kuma, wanda ya koro, da wanda ya jawo, haka, yanzu kamar mota. da wanda ya tuko shi ne a sa'iq in ka tuko mota ta ɓata mu wani wani abu za ka biya hakan ga wanda an bisa dabba ta yi ɓanna zai biya wa ma kana minha amma duk abin da ya kasance da gare ta ita dabban min gairi fi'ilin ba tare da ba wani wanda ya koro ta ita ta da kan tattaki bulon mutane to mai bulo sai dai ya daukar dara to haka dai to mu tsaya nan dai sai gobe in Allah ya kamar sai mu tashi wasa'iku na aina an gaba wa sa'iƙo don za mu tashi gobe insha Allah to Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta eh